irin sai yanke ya zama karshen sura da ya kama tilawa wai maza wajen ce kai gama akan wannan shi in wanda da yi ku tsaya nan da wajen mu masu sa har ku yin kulubu ku motsa zukata da shi bayan kuna yin shi yadda wani ba'i ya jiwo shi da kansa har an zalunta ya motsi shi da kansa yake da kai ya zama fiye da Qur'ani kai tartibi da sunan kai da Qur'ani tartibi jerawa إنا سنلقي عليك قولا كثيرا من حقيقة الله مجيبا بالشيء يلغي يليك يا رسول الله القرآن القرآن ليس إلا يلغي مجيبا يظنه أو شديدا كوكو مهيبا بالقلبين أو شديدا كوكو بالقلب في القرآن إلى القلب إيماني بلا أمر لتكتون تقول لك تقالي جبال بسلمك الذي إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى قيلا مقيلا تقوى تقالي من النبي وتسالي من النبي أنت من ذلك يا رسول الله أيها القيامة إيمان بعد الموت ويا مكتب في فرقة كل ذلك قال يوسف يوسف يا إيمان عليك sai a sani ita ce ilimi ilimi tsananin wata'an dacewar zuciya ita ce ilimi tsananin kwantar da zuciya a yi mu wasu ƙasar sani dacewar zuciya da kalmar da zuciya da kuma hulun da zamu fahimta da bayani shi za mu kasance samun kitabul laili domin wanda kina tsayawar da nan shi ke nan mutane da su ne za su yi bacci sannan sai za ka rike shi ka rike shi kaɗai miliyoyin suka babu to san da kitabu alƙur'ani saboda abin da kake faɗa nan da baki sai zuciyar ma ta dinga hangen abin da kake faɗa don ba wata hayaniya da za ta yi wata shigantar da zuciyarka to zuciya sannan wato zuciya ta fi dacewa da ji a sannan a cikin fahimtar ma'anar alƙur'ani wa gawa ita ce miji da yakan ilan fadi ba to sannan za a faɗa a biyar ita ce miji da yakan ƙaunar faɗa
إن لك بالنهار سبها kawila akwai wato akwai misali ki san akwai dan akwai ki san ni da yaka dan ina da zubar shi a yayin da kawai da har cikin rana ya rasulullahi rana ba da ke zubar shi akwai yake ka zo da zubar shi cikin rana shi a da ke cikin rana ina da gari da za ka samu fara ga ruhu cikin rana lokacin da kake da rana da karatu da rana duk aka ce da dinga yin da yawan da ke cikin rana واذكر اسم ربك وتبتل
وتمثل بما لا يمكن تهيئ لكن تهيئ تهيئ اليه الى الله تعالى في عبادة في عبادة في ليس ليس ومظهر مجد من نبت ألا جاء به أمر في الآية التي يقول فاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول السبب في شيء وأظن أن جاء تفسر لي وتكلمت zuwa ga Allah tafsilan ne ne cewa tafsir da Allah kadai رب المشارق والمغرب لا إله wa illa hu huwa rabbul mashariqi shine ubangiji mu da rana wal magare da mahadarsa ba ba mun mata da ismi ya illa huwa sayyidi فتخذه wakila ka ji ubangiji wakilan ai mai kula da hu ubangiji abin wata da zama da kabi zuwa gare shi واصبر على ما da يقولون yamma duk duka abin da suke faɗi abin da ku fara magana da hirar mutum ke faɗi don Allah ya nuna daga cikin su da nake yana ɗin ya rasulullahi وهجرهم هجرا جميلة حقيقة يمكن قولها قولها كتاوة لا نزعجه لبعض منها قليسي وهذا أن قول الأمر جهو مبيه لكتابه من دائما لابد هجرة هجرة وشكتي كتاوة ولكاوة الوزنية أبو مجانا بقول جميل كتاوة لا لا ليس بكتاوة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم جميلة بني يا رسول الله يا حقيقي sai dai ya haƙuri irin haƙurin da yake kyakkyawa ƙaura kyakkyawa ba da wata mummunan magana ba amma kuma dai da su wannan zarni ba ne ku turbi tsayen ya rasu da lahi wani kan dalilin da ni da masu sarai zantar da kai adam ga rahin ya da hukumi ita hukumi an hukumin ma hukumin hukumin ne ba wal ma'ana ma'ana ana kafi kahu ni ne mai iya maka su wani musanadi da ƙurai yanzu da shi a gabanin ƙurai ta ba ne da ni da su wani na abata ma abuta ni iman nan ƙulus suna ƙulu ma abuta ni iman nan kamar yadda ni da zai da wajen ta ko da ranar ni ya ga hawan yaya wani shi ne mun yi jinki dalilan ƙanƙan ya rasu da lahi dalilan da ɗan yana zaune da lamari wanda aka san cewa sai da yin shirin gaban ma ba a yi ba ya aka yi ba uku mutu aka yi zuwa shi ɗaya ba da shirin bayan zamani bayan kaɗan ne daga zamani bayan ƙarin yakin mazabu aka kashe zuwa إن لدينا أمثالا وجهيما akwai wani ruwa a wajen mu yana kuliya rasulullahi da kitabun shi kadan akwai wani ruwa a wajen mu akwai tsuru da wani ruwa su kalan masu nauyi yau da yake yin zai yi yake da kasar da kasar da nuni wani hima akwai rana zai ta musu da kasar mai korewa mai korewa bayan wani ruwa طعاما ذا غصة وعذاب sai ma akwai abinci ma bucin ma karewa a wajen mu wanda mutane ta yi ci ba zai ci da yake kamar yadda su amfani ba da ya ci ya haɗe yana ji ma sai ya ci tafiya shi ya fito shi ko da zarce ba ya ɗauke shi da za mu kure da shi da halka cikin makogoro ko ya zaɓo shi da ya tace da zai da ko awar bari in ko yake ne wanda yake mai kaya ita ji ko awar bisini ko bisini da kake kama shi ga wuta an zo ko ko wata kaya ce ba min da rubuta wuta la ya harbi shi ba zai fito ba ba zai huta ba zai amansa ba wala yanzu ba zai fito cikin cikin da kake ga sun zama a huta ba dawa sai ya shi ne ne su ko su ko ba wa azaba da wata azaba a biyu mu ulama a basa wa nabi ya rasa gadi ya rawa da kira bisa abin da aka ambata liman kan zuba nabi ya wanda ya tsibin san annabi sallallahu alaihi wa sallam يوم ترجف الأرض الجبال وكانت الجبال كثيبا Ina مهيلا rana wato waɗannan wani da muka haɗi suna da shi ɗin da wutar da shi ma ɗin nan da abincin nan da za a zaɓoye da shi nan da azaba wata da iya da ba san ta ba a ranar da ƙasa za ta rawa da nan muke da waɗannan a ran da ƙasa ta ta ta zargar wanda za ta yi rawa wanda ba da zuwa wasu duk shi motsi su rawa wa kaga ta zuwa zuwa wasu duk shi maka shi bai da yayi ɗaya ranar da yayi mun kare a mata tari mahila yadda yake da gudana da ta ɗaga shi shi ke nan zai yana da wani zai kawai duk wani shi ma haka sa'ilan da gudana ba da shi ra'i bayan taruwarsa وهو من هذا لجهالة يجيني وأسأله أسأله سبحيني إلا تقدمت أن أنا لما قال يا إبسا يا فريق التي أكس ليس إلا هاي يا هائي أكس تقدمكما توهيه يا وزام جهار ثاني الساكنين وأن يتجيني بساكنين لن يساكنين لديه الذي يارك هذا الذي يارك يا إلهي وقال لي تقدمت كان لي لما تفريد الزراعة كبير أكس مديني لن يارك فتر يا إلهي إذا نفع لها بيته وقتك عليها إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون ina رسولا mun na kuma zo ya hana wata ya kuma mutanen bakar sai mun ta zuwa baki da tun da ba mu da nan ila mun ya wata duk baki da mun so da zuwa da shi zuwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne Muhammad kan da mu sai da alaikum akan sai mun ya mutu ranar ayyama lima ya zuru da abin da ya samu dukkan su abin kuma da ya da samu wallahi ne sai da kan wannan hukunci Allah ki yana awarta ya abu ne na sai da shi ne sai da Allah sai ya yi zikir Allah kai kaza sai Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi ne sai ya yi saboda da aiki wanda bai mutu sai shi ne sai da bai da biyayya ba ya yi sabo ya zo da kaza kaza a jini duk mun zalla ya ku ganka tafi wani gidan annabi ce kamar an tunna kamar da yake aikar tunan da zai lafi aure zuwa ga fir'auna ko in san shi annabi Musa alaihi salatu wassalamu فأتيا فرعون الرسول فأخذناه أخذا dalila وبيلا aka yi da muka aiko da muka aiko da muka aiko da zai zuwa ga Allah da Allah ya sako wannan sai muka samu da Allah riko wanda yake dalila aiki ni da mai tsanani وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان فيها yaya za su iya canza da kansu sun kafarta in sun kafirta su biya a nan duniya yaya za su in sun kafarta a duniya yaya za su yi su iya tsare kansu daga yini wani yini yini da zai yi tsayar da za su zama wato masu furfura ya za su tsare kanku daga azabar wannan yini ma'udin tattakuna ma'udi ne ya tattakuna ai azabar ne ya za su yi da kansu da azabar wannan yini ai da ayyuki sunan da wani hurmi suka hasa ne ya za su fatallantu mun azabar yayin daga azabar yini da al'amari da gane da zai sanya ƙarar yara shi ba masu furfura لما أشياء بدون من الأشياء لا رب على سبيل المرأة شدتها هو اللي يجور الأمم وغيرها وهو يوم القيامة في عيد القيامة والأسد أسد يجي فيه فيما يجي فيه فيما يجي فيه من الذين قدموا لما لم أشياء لي تسيب هذا أسد يجي وكنت أنا من يزعج من كلنا لو جاء نفس الله وإنك إذا نفع لي أدن أتاهي لك لما أقول يا ساكي لا أدنين الله حيث الله ربي وقال أنا ما إذا اليوم الشديد السنين يطيب في يوم yini ne ya shi mu shi mu da wasu yana da fara da yake farko kan da mukan faɗan yara amma da wajen da wajen zuri ne mun Allah ne ke rubuta sarwa wai yin an yakuni muradu da ayati ya halatta muradu ma ayati da zama da haƙiƙata haƙiƙa ma ya yi haka السماء
ko magana ce da alhali kari ne ka gani to to يوم يجعل الولدان شيبا yi da Allah zai rage yara da da za a mai da ƙananan yara masu girgira su zama zama tsofaffi masu cuɗanyar farin yaji da baɗi saboda tsoron wannan yi na tsananinsa wallahi wanda za a ce da akwatin san da yara ƙanana a yini ba su girgiran nan su zama tsofaffi sanda za a ce da adamu a ce da annabi adamu alaihi salatu wa salamu tashi adamu ka aike aikan wuta daga cikin duniyarsa ta fi ka aika waɗanda za ka aika wuta sannan wato zai ga yara sun yi hijira ɗan ƙananan birane da sun hijira sannan sun hijira wani yamma da ake yi nan ke da yi Allah ya dare shi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah mai girma da buwaya yana cewa ranar alkiyama zai ce ita ya Adamu sai Adamu ya ce an saranka kai masan sha'aninka bayan dai masan sha'aninka alhairi yana da ikon ka dukkan wata ya kira da murya to ubangiji ya yi kira da ayyuna da ai kira da murya a ce ubangiji ya umarce su kai adamu an ku furija an ku furija la hadda ka ka fitar da aitan wuta daga cikin duniyarka sai ka adamu ce ya ubangiji menene aitan wuta menene aika wuta daga cikin duniyarka sai Allah ya ce daga cikin dukkan duniya ta aike ɗari tara da tara da tafiye su ne na wuta ɗaya da zai tafi aljanna a kan kenan to yayin nan fasar da aka yi wannan magana sannan ne ciki sai ta zuba cikin ta yaro ƙanƙani sannan sai ya zuba sai ta ga mutane masu maye ba masu maye ne wajen biya ba sai azabar Allah ce mai tsayi to da an faɗi wannan magana sai abin yau ya ga mutane har da fuskokin mutane suka jirkita suka ce ya manzan Allah amin to ina wannan mutumin ɗaya wanda aka ce ji ɗaya ne a dubu zai shiga aljanna sai annabi alaihi salam ya ce albishiru dai ku yi albishir ku farin ciki daga cikin yajuji da majuji akwai ɗari tara a cikin su da tuzin da tara ɗin nan to yanke ku daga cikin su shi ne ɗayan kamar mutu su a cikin mutane ne wa zara kamar gashi ce baka a cikin gefen haƙarƙarin sa wanda yake hari ko ko kamar gashi ce fara a haƙarƙarin sa wanda yake gadi ma'ana dan karancin shi السماء منها wato wato da tsakayewa ce sama ga in shiga da mabuce tsakayewa ce ai shiga da mabuce tsakayewa ce lihi a wannan yini ai da zai tare wa wannan yini ne shiga cikin saboda tsananin yini sama za ta tsakaye kana wa'duhu mafuna alƙawari ubangiji ta'ala shi ne ji zalika yau da yau wannan yini ya kaga ta hukura amma aikatawa ne an yi sa irin jikin fasasce ne la mahalata babu makawa inna hadhihi dalil sira har ne al-ayati ayoyin al-muhawwata da zan tsoron da sha'anin al-qiyama sun ce zai ba yi ce da kanki da hadariya baki daya sanahu sha'a takhadha ila rabbihi sabila wanda ke kana ko ran ubangiji da amma da da za ya al-qiyama ko wanda ke kana ba rika mai بالإيمان بالإيمان والطاعة لمن الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنيا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من من الذين ومن يقول يا رسول الله شو هذا يكره دوجي أرناء قال له إيه قيسي لك سلطان الليل لمجي من ذا رجل جوز الرجال الرجال عليه أده إلى في الجيش في الجيش ومن نفسه ما أتيه ونصفه وثلثه ما أده أده إلى أدنى بس أدنى وقيامه إيه ولا أنه كفارك أتوانك وغير da misalin da wannan ko da ke na wa wa da biyu ko da ne da aka umarce da biyu a wannan sura ta wannan sura da wata jama'a da wanda suke tare da ba da ba da tajiri ba yanzu da ne da da yanzu wannan da ya mutu ya wannan ba a tare da biyu a wannan da zalika kuma wa da irin wannan sa'a ta dare mu ta su dan ko ne da biyu da annabi wannan bai kana akwai da su ne da yana da biyu san san sallallahu alaihi wasallam ta kuma da ne da cikin dare da kuma da san kuma da sauran ne da daren ba haka da kai ne yana sai yana tsaye da dukkan hudu da ikiya da bayan ikiya ne fadan sun ka bai ce ya ne yayi hakan din har da dawo ne da dawo ne suka kumbura to idan sanar da shekara au a cikin gobe da shekara to zai ne sifa sai aka tawo ya mu gare su Allah ta'ala wani ne yaji wallahu qadiru al-layla wan nahara alima allahu tusu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an wani ne yace Allah shi ko gaba da dare Allah sun ne yake ce ai dare da rana alima allahu hadu wajhi min al-shaqiyya wa min hada hadu ai Allah Allah ya sallama da sha'anin da yake shine ba za ku iya ce ai dare ba ai laila dare duka ko mun da kai na jima da jima ya mu bi shi amma da kai a cikin jama'a in na riga da gudu dare dare da kai dukkan ka idan ka kai ruku ya shi ina ya alaikum da ruku fataba sai Allah ya ya dawo alaikum ai ya ruku ya dawo da shi ila tafsiri ya sama zuwa to kana da abin da yake maka da alqur'ani shi salata a sallah ya an duka mun ji da sallati ma ta yassara abin da yake wada علم أن سيكون منكم رجيا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
ومن لا شيء أنهم يريدون السبيل أي أنه ubangiji ya san yamma rubuta Allah wato wato gani ya ta san dole su samu a cikin shi wadansu kuma suna tafiya cikin kasa ai sai gari suna tafiya suna nema daga hannun Allah ai ai ai suna nema suna nema wani shi daga arzikin Allah bi tijaratu da hakan su ne ya da wannan nan wadansu kuma suna wani ne da ɗansu ta addinin Allah mutumin kawai ne yana da wani daga wannan asalatu da gudanar su shi ba ne ya yi kira abinda aka ambata ta zai kawai ne shi ne ya yi ya gani فبكر شوف هتقول لا تتصور يا رجل ده لكن لسه يعني لا تقول السنه الايه وعاملين ده هو قال له ده ثم اللي في كمان لما اقوم اقرا يجي ادوم في يرجع لا تاجي ما تقدر ما نسى السنوات الخمس اللي فاتوا دول ولا ايه فانا هو ده ده فقرأوا ما تيسر من فكان الرياء اللي تقدر قال الان جواد قدام يقول له واجا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجا في اي سنه قال انا بقول لك الله صار بتاعه كده جواد الوجه فاقرضوا الله قرضا asala ku rinda wa Allah kuma ya yi shi shi ne ku ciyar da lafiyar mafuri da abin da ya wuce abin fara da abin da bani da dukiya ku ciyar ni sai da kai cikin hanyar alheri karar karar rance hasanin kyakkyawa a yan fi kan da dadin dukiya وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم da أجرا abin da ya baka da kai kuma ya bar da alheri ko samu wannan abu Allah shi ne ya yi ba ka lafiyar daga abin da kuka yi ruwa ka sani wannan ne yi da fasali shi wannan ne yi da fasali ne amma ba da wanda ke bayan su kuwa illa da kuma ya da zai da wa ma'arifa wannan shi ne hayar da zai yi wa ya yi kama da ma'arifa lalle da yi da tarihi dan har sai da tarihi wa azama abin da ya gabatar din nan wato da alheri da ko ko wato wato kun ga alheri sai ka ne shi ne ayyukan Allah ya hawa da kuma yi ko ko da ko da duniya da kuma shi wa azama shi shi man ajaran sakamako
وتوجه الله ولا أن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المؤمنون يا ولد الولاد اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أبيه إن يكتب الفقه لا يكتب الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجنو مع النبي ما يكتب الرسول الله ودو النبي الله يكتب الرسول الله من لم يبلغ الله ما يكتب الرسول الله النبي أنا مش عايزين أقول لك أنا دمك يا آدم يا آدم كنت أنت هو يكتب جنتك هو يكتب جنتك يا إبراهيم وقلت لك كتب يا هنيتي يا موسى إني أنا الله يا نوح مدير قال لي هنيتي يا إيشي جهد الله لا يهدي كلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم أما أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يمسك عن الله بس يا محمد بس يا أيها الرسول يا أيها النبي ko ya yi wani zaminu ko ya samu da kuma har ma da kaka ce a cikin kira a ce ya yi lullu ba da ka yi tsaro da wani hayi kamar ko to amma sai yake masa wani abu ka firgita kuma ya yi maka kuma da iya ina iya maka wato a kayan kaka ce idan ya yi lullu ya yi wani lullu ba da wani hayi ya mutu da lullu ba to dai wannan yake kira sanan girma ma sallallahu alaihi wasallam duk cikin bayani Allah ne kira manzo Allah da ya Muhammad kawai haka mun yarda ba amma inda yana da sunan Muhammad kawai ba mu hudu ne amma ko wanda ya gaba da manzanci ما كان محمد لا يعرف الجنس ولا يعرف رسول الله يعني وأمن الله من علمه ظهور الحق وأمن الله من علمه ظهور الحق محمد رسول الله فدل يا محمد ومحمد من الله رسول الله من الله رسول دل يا محمد جاء الله من الله لما يسون ما جاء الله من الله لما يسون لما جاء الله فلا يدان أسمى وان ديك يا أهل مغنى رسول الله كثيرا جاء الله من الله ما جاء الله من الله أما أمام كنا أن يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي جهل الكفار يا أيها الرسول من لما أقول إليك يا أهل يقول الليل يا أهل مدة سركم فاز هذه الشيء يا كان مدة سر يوم اللقاء عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وأتره أسأل على مدة سر يوم اللقاء فقال kayan mun yadda kuma Allah bai ambaci Muhammad da Muhammad ba mun ma haka al'umma su aka haramta mu kira su da sunan haka kai wajen rada yanzu na tare da Allah baka ce ya Muhammad kana ta gidan kaza ko kana gidan kaza kace amma mun haramu ne Allah ya hana rafi da lalle da du'a da kuma ruku kira da dukkan ba ban saboda ya kira manzon Allah tsakanin su kuma da yake kira juna ya wani ya wani kai a'a manzon Allah kuke da ne ba ku ya Rasulullahi ko ya nabi Allah da aka zaku kira ba sauran annabawa ba wanda aka ba wani sauran annabawa ko ne da umma ke ne hucewa ne kawai ran kira da su da su sai ya manzo Allah kudu sai wani zasu ce gani ya gano ya musa ya musa Allah la ilaha illa huwa lahu aliha ya musa ku ce kudu ya musa Allah la ilaha illa huwa lahu aliha idan duk da annabi ya ce ba su ne mun ba da ma mun kira manzo Allah da sunan zai ce ya rabbi ku in ba da aka ibrahim ta da dalil cikin dan ayi an mutu da shi ya annabi ne liba shi ya ji da sahabansa inda da zuri wahayi an san wahayi alaihi wa sallam in tafiya wanda ya lulluɓa sa'an zai ka je ka yi lulluɓi duk ka zauna da alƙur'an kai ka iya gida ya ta hauri ka bada tsoro da hana maka ta mutanen maka masu tsoron Allah da wuta in lam yi wuri idan da su imani ba to wani tsalar annabi kenan daga na bisu da dukkan lam yi halal annabta ce daga na bisu da dukkan lam yi halal annabta ce daga na bisu da dukkan lam yi halal annabta ce to nan sun mai yanci ke kun sa'an zai ta ji kuma yanzu ka faɗa da ji ka bada tsoro ka faɗa dillan da muka aike ka da shi ko ta ji ka faɗe amma yasa annabi da ji kana uku wannan da doka da zo shi ga ya zo wannan da kana uku ba ji kana uku da shi da shi ne ya ko ba to wara rabbaka fa ta yi wani da mu ubangijinka azzin da mu ubangijinka an isa ake rushe shi na da bana ta rawa mu shirke da suke ta rawa ne sai ka ji mu ubangijinka ga bayan wallahi asiya baka fa dan ho da ban ji ku a ta hajira ne shi kana mai ji mu da ta wani yau ya mata wasu ya baka ta ɗauki da ɗan da kuma bin da kuma an da za su gaba da lalisa a wakastin na kuma ta rage ta cikin lalisa hilafa jarri da arabi saɓanin jan larabawa da cikin yin siya mafi kuma bin cikin ala ɗan kakara ta yara su lalata da ni suka yi wato zaka yi kuma bin biyu da jan larabawa bari kuma a sabon hana da su domin da yawa da ya fi kan hane ta shi za ku ce da ke ta rage wannan tsarkakewa ne sahabi والرجز ta kuma da cewa rishi za su kara hulɗa bin sallallahu alaihi wa sallam manzala ya fassara rishi da ɗan da bin asan da gumaka ai ba na su kawai ce mu wata haka na su ai duk alhamari da wa maka kawai ce mu da wani mala da gori mu ba wai ba na yadda kake nan ma zuwa da mun ka barke kan haka
ولا تمنن sarka da sai ka kuma kai mai ya rasulullahi ka ba wani abu da ne ne ba ka wanda fara ka yawa a ko a saka ba wanda ke niyya ba ba ba ka wanda fara ka yawa shi da shi ka kafin ne ko da rabbi da rafa a halin hadisi la ta ji an ya rasulullahi duka ba da abu ni ka dole dan ka da ba ka tare wani wanda shi ke wanda wanda shi wanda Allah ka haka a kar ma ta bayan dan alama ba ka wannan ba ya da abu da kai ka baki in ba ka ba ka tsaya lillahi ka abin da ka nuna da kayan ne Allah kuma wannan yana ne duk iyalin sai ku ya rasu iyalin manzo Allah ne duk sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wani abu da idan kula ba ba ne ba ku masa wanda yake da Allah da jiya na gaba jiya ba mu da kai sallallahu Allah ba ya wani abu dan a bashi wani abu dan a saka ba ya bai ma dinga dinga yawa wanda kuma ba da abu da kada kada da a baka yawa shi ne zai ka hudo wala hasu wannan ke da duk ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne Annabi ya ba ka abu dan kai kai ma ka bashi haramun ne sallallahu alaihi wasallam sai ma da yawa ga wata jinnan lillahi لأنه دل على العموم وعموم مبني لأجل الأخلاق التي تشبه هذه وأشرف الآلاء التي توفق اللبين wani rajika ko su je ya kudi kuma da ubangiji da ya rasu da lahi ya kudi an al'awami da duka umarce umarce wannan wahi da harahani ya haɗu فإذا نقر بالله والناس عاد تسمع عاد تأيوه ذات كله لجاء أيوه ذات كل كله وهو القلب فيه قبوس الأكل يساء أن هذا صار يتم يساء تبيوه فذلك يومئذ يوم عسير ولم أيقظ النقل يوم يسمى جميل من يوم عيد العالمين بدل ما يوم لا تقول به العبد في جمال أنت إلا ليس من كذا ويوم يعني ليس أنت يوم إذا لم يجد رابط إذا لا عزيز إذا لا يتوكل في الله ولا يتوكل في الله إذا إذا إذا إذا ما ما ما بقول ما كذا وأنا ما نقول لا ما نقول لا وأنت والذي والذي يوم يأتي بالثمن والعامل لأيه إذا لا قبل عليه جملة أو أن جملة لا لا يجي أيه أي استدل الأمر أو النبي لما لا يسأل بس جواه على الكافرين غير don ya fi wato kiwon nan yanayi abin da ya tsanani wato wani san shi ne da kafirai ba shi ne dalalatu wato san shi ne wa ala da hukunci cewa yin da shi ne da sauƙi da kiran alƙawari ne da mutum a cikin zai Allah da Allah ne a yi shi izini a cikin tsananin zama kuma da su shi da su zan mai zai ذرني ومن خلقت وهيدا وحيدا بني أسرين ألم يا رسول الله إذا الله أنت تبارك وتعالى بني لو جوان لي في في يوجد من الجيرة في كلام لي يقول يوم لا يسوى تشي كلام لي يقول ما تجي لا ما ما تفعل لا ما يفعل في كلام من بيت ما يفعل يبدي لا يفعل ولا يسوى ولا يفعل لا يفعل لي في كلام أنا من عليه أنا بقول لك بقول أو بقول ما هو كفر بقول ما هو هيدا كان يقول يوم تجي لا يهال ولا يمين من لا يقول أو لا يمين كفر ولا يمين على مهلوك أو يجري من خلقته لذا خلقته أي خلقته إلى أهل الجن أي من خلق لا يشري شيئا من أهل ما إياني ولا مال ما بيت هو يريد من مديرته كده يريد أن مديره على محزوني محزوني شيئا عليه أبوه أن يسامو ضد وما يسامو وجعلت له مالا مردودا بل لا يشري شيئا كيف كان مجرد شيئا مردودا أي واسع أمي ورسي mutu suna mai saduwa wata ya ce wani mai da daga cuce cuce wanda hudu da abubuwan tatsa wato na kuma da shanu da tumatai da awakai ga sunan wacce ya rasa da fatanci ba za a je a samu riba don zuciya ta taru dubu biyu na bashi وبنين شهودا huda sannan na bashi yaya kuma a shakata guda goma au a tattara ko dubu goma ba shuhuda suna nan a gari ba yau taro a makaranta nan jama'a ba sai da su a jiki ina mun magana ne su ma su dinka su yi magana yau kaduna suna halartar almahadi da bugubuwan taruwa wasu zuwa shahada su ana jin shaida su kai don zumba na ومهدت له تمهيدا لو كنت الأمر البيتي يجب أن يجب أن يجب له لا يرى وتعرف بالأجل كتير أبن تولي ولو ودي لقي تعرف أن يكون ولو لم يجب وتو أجل إلى لا قال إذا يجب كما تمهيدا يشوف الأعراض في الأمر الكوني ثم يطمع الذي يتناول في الوجه لا كما يتطمع له وإن قال مثلا فلا يرجده ولا قال مثلا لا يرجده ولا يرجده يا إساء كما بدون بيسا يا ما يقول يا ما يا ما يا يقول يا إساء داخل الأمر إنه كان بآياتنا da duka wani da mai yi yake zan da mata da kashin hanci dai da ayoyi ai alqur'ani qur'ani ya kawo da alqur'ani hanci ai mu'an da mai girman kai ne da alqur'ani sa'uda hakika zan hawar da shi dutse wanda yake mai wuyar hawa a cikin wuta ai ukan da mu zan kallafa masa sa'udan abin hawa musa zan kallafa masa ma'ana masa kasar wahala yin azabi na azaba a wajen malam ko wani dutse ne yin larin lauta ya sa'adu dutse da wani dan mai gida zai hausce sa ثم يهوي sannan mutum ya yi da wacce wuta abadan har abada dutse ne ya dinga hawa ya dinga hawa ya dinga hawa sai ya shekara dubu yana hawa dutsen kwarfarsa ta yake da gidan wuta ne duk da da ya kare hawa sai sun ci ɗauko shi kuma sai sun mai dawo cikin wuta kuma cikin wutar da ɗaruruwa da soke soke da kuma yadda kan zai haɗu mai gida aikin da za a ce yi kenan da shi har abada da ya sa ba ya wani فكر وقدر to kama ne ya yi wannan aiki domin shi wani yana gida shi sa mutane da suka fi ba gida inda tunanin ma an fiye dama shi tsara musu ce ba ma sama mun abin da za a yi mana haka domin shi wani dan mai gida hakara ya yi tunani shi ma ya kuli cikin abin da ya faɗi cikin qur'ani cikin qur'ani annabi da ya hawa da ya yi shi ne da yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddara hi nafsi zalika in garba abin da zai faɗa ku a cikin zuciya ta فقتل كيف كان دار العجيب في وريد من وديوك بإما العجيب هو أذب يوم العظامة هاي والوزير أي على أي هذا المصر الحالي كان تقليده هو الوزير أساس الرزماء ثم قتل كيف كان دار سماء العجيب في يوم العظامة في وريد من وديوك كان يقول ضرب ديوك بجيوك ضرب ديوك ضرب ديوك أولا بيخطأ على القرآن ثم نظر sannan kuma ya zama wani sai wani ba zai yi kawai shi cikin fuskokin mutanen sa a wani ma ya kada kuɗi ko ko ya duba cikin abin da zai shuka da jiri cikin alkur'ani ثم عبس wa masa sannan ya daure fuska kamar da wajen hannu don ka fuskan sa wa kana hannu ya kwasa ne shi sannan kun lima ya kuli da abin da zai faɗa ya kawo abin da zai faɗa ne duk ake alkur'ani ya ce manzon Allah ko wa masa da ya yi tsari cikin daure fuska dai amma da ya yi tsari cikin daure cikin don ka fuska wani kuruji da kwasa ne wa ثم أدبر ruwan ta gaba sannan ya bada baya a jiki ma daga bada jiki ma ne wasu kamar a yi suka bada ya ji ruwan sai a nan shi ma ya mai yi ga wurin bin annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال in haza illa zimin yusa sai ma bi ma ji a jiki sai ma da ke ku kara sai ya faɗa shi ma ji a jiki kuma wanda wanzu Allah ya zo ya zo in haza man haza wannan abin da annabi Muhammad da Muhammad ne ya yi da shi da tabbata mai nasu yi sun fi yi ne dai kawai yusuf da aka rawaito da su yau kama aka ciro adin sahara ta gawa su biyu muhammad ya ciro abin da ne dai wani masu sihiri sai ya kare zai rawa mutum da ɗansa ya rawa mutum da matata ya rawa mutum da iyayensa ya rawa mutum da ƴan uwansa duk an rawa wani mace da wani ya rawa da iyayensa da ƴan uwansa kenan kawai su biyu ne dai na ɗan sauran masu sihiri kawai إن هذا إلا قول ما شاء الله القرآن إلا أن محمد يزال مسلم كثير إلى مسلم كما قالوا كما يدفت إنما يعلمه بشر مسلم في صلاة به فأتليه da فقال hakika zan haɗa da wani da zai rubuce da shi zan haɗa da shi sakara a yanzu mu zan shigar da shi jahannama وما أدرياك ma ما sakara da wani sanar da تقول kai da shi da sakaru ta bi mu ji ma an shi an haka shi a rubuta wala ta zai da wannan wuta wato ba ta wanzar da komai wanda aka yi fashi a cikin da za su rage komai nasa ba wala ta zarfi ba za ta bar wani abu illa hannun na nama wala aka yi wala jijiya illa ana da mutum ta halakar da shi ثم يقول كما كان يقوم يبدا يجي ساكن على كاشي يقوم يبدا يجي ساكن على كاشي يقوم يبدا يجي ساكن على كاشي أي جناح بدا لواحة من البشر وكل كل فتى سيتو تولى متى ملكة يقول لكن ظاهر الجلد ظاهر فاس النار عليها سمعة أشار أقوم لا يشعر ولكن أقوم لا يشعر يوم شاشر أكامتها هرمتها إن بكتبها في غيرها قال بعض الكفار بعض الكفار قال إن كان بريد أبس يوم لا كل شيء تروت أي سمو شاشرين لكي أمر أشد من الشدد عزيزي بعض الكفار أمر أشد من الشدد عزيزي jiya ya fara ƙauye ya zama mai ƙarfi ne kalimu da ba'a ya ƙarfin yaƙi ne to ke na da muhammadu na shi a yawan san da ba a su kwan da da ni ke wani wani mulafin da ba goma sha tara ne to ni ke nan mutu san ƙarfi na ba ne ne ne ne ku iya mun biyu a cikin mai iya muku goma sha bakwai shi ku ɗaya goma da damar sun ku ɗaya bakwai da hagu shi ke nan mu zama shi a cikin mai sha tara ke fara to wani ɗan a su yi kuma zama ta a shara nuna iya wasu goma sha wasu da kubuni an tuba da kalli an tuba da kalli ko kuma ku iya wani guda biyu ƙara ta ala a wani yi ke yi yake na wajen yi kalli da guda
nuna iya wasu goma sha wasu da kubuni an tuba da kalli an tuba da kalli ko kuma ku iya wani guda biyu ƙara ta ala a wani yi ke yi yake na wajen yi kalli da guda saboda da yake goma sha tara ke kanta shi ne maliki goma sha takwas na tare da shi aka ce a'a aka ce da izi goma sha tara ke kan wuta in aka ce a mala'ar hu sayyidun adadin ke nan wato aka ce mala'ika dubu goma sha tara ne zance na yi mai dacewa ne da hadar su ta'ala ba wanda ya san yanzu nan ubangijin ka zai yi ya mutum gurbihi na ce ingantacce in Allah ya zo waɗannan goma sha tara nan da aka faɗa su ne biya zamani su ne makilai amma jimlar dogaran wuta fasara su za ka gani ya gaba nan bayanin su ba sai ina son su ba kuma yadda Allah ta'ala ya zaki bayan da kan rukunin ubangijin da zai ji domin ya tabbata cikin gasassan hadisi da Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a zo da jahannama a yin alkiyama a wannan yin na alkiyama tana da ragama dubu saba'in kowace ragama guda ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da ragama ɗaya suna jawo jahannama انتهى يا مو حديث يا مو cikin sunan dogaran wuta idan bilanci kamar warkiya ne mai haifewa wato haƙoransu kai ka ce kai ka ce eh kasu ya su kamar ƙahon mura ne ai ƙahon mura idanu za su yi suna shafan ƙahon su mutum wuta na fitowa daga bakin hu abin da ke tsakanin ka haɗa ɗaya zuwa ɗaya ta biya shekara ne an cire rahama a wajen su sai daga cikin su zai tuntuɗa mutum dubu saba'in shi kaɗai marasa wahida ta tuntuɗa tuntuɗawa ɗaya biyu sai tuntuɗa dubu saba'in ta jefa su inda biyu ya ga dama daga cikin jahannawa أكثر من كلمة الرواية wato ɗaya a cikin ma yana da ƙarfin mutum da aljanu ba shi da ƙarfin mutane da aljanu suka ci da yanku sai da lafiya da ƙarfin da duka sai wasu ce ko da al'umma ba shi ɗaya kuma ga wani dutse a kan wuyansa ya jefa a cikin na da cikin wuta ya jefa dutsen kuma a kansu waɗansu masu tsananta wanda suke buƙantar lamarinta suke sallaka musu ahalinta amma su ba su jin zafin wuta ban su a cikin wuta suke da wata aka yi guda ma da wata aka halice su lamun da aka yi da shi ta zo na mu da kana zanga da wuta shi ne to su a cikin wuta kamar masu tsaron aljanna ne a cikin aljanna ba ran kafirai da yake an ce wai masu tsaron wuta sha tara ne yace shi ne abu da asharri dan kizzata dan halahin aljumahi ibn abbas yace ya nan aya ta sauka ya sha tara na ga wuta sai abu jahil yace yace da quraishu uwa uwayen ku siyamun ya muhammadu Ina ba da labari cewa masu tsaron wutar ta tara ne ba su zo ne ka daukai yanzu ko wata goma daga cikin ku sa gariya kare ɗaya daga cikin marazin su rike shi sai abul ashad ya ce ita an ba ma lafiya ɗaya ba ni kaɗai na iya musu ne ina tun ina iya muku goma sha bakwai in kadai عشرة آلاف goma in tun ku ɗaya ta bayana وسبعة bakwai kuma akan ciki na وستون ألفا kuko ku isan mun guda biyu Hmm?
وفي a wata رواية riwaya أنه قال ta yake أنا أمشي بين mu أيديهم je alƙiyamar na shi ne gabanku mu je kan sarari فأدفع in عشرة kun ku ɗaya goma malatu goma ومنت بين da أيديهم kan haɗa ta ta dama kada وتسعة kuma in kun ku ɗaya biyu ومنت بين da kan أيديهم haɗa ta ta hagu jin tura su cikin wutar ومنت wannan biyu mu shuɗe shi ke nan mu je mu shiga aljannar man ji rasa ka ji ɗan faɗa zuwa baki ita da shi Allah ta'ala yake da abu da shi ɗan shirkata da abu da shi ɗan shirkata ya faɗi wannan magana yake ya tun da malaika goma a wuta da damar sa ita tun da rage kuma da hagu ko tara a biya su ga aljanna sai Allah yake da kada ku yi abu da aljanna ai wani zai wato ba bu ta tsara sannan su goma sha tara nan ba mun sa bu su ai sai malaiku ne malaika ko da ba a da isa malaika ɗaya ma ba za a iya cewa ba yayi masu yawa kamar yadda wani hamu ya yi da mutanen muka suke wato وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا لا ما بمثل ولا ألف ولا يكيد ألف ليس ذلك أن لا ما بمثل وما شاكر من الذي لا ما بمثل ما كل سنة بجنا دولة لا لن قال بشر وأن بس كافي بس قال بشر لأن يقولون في الكتاب ما كانوا لم يكتبوا ما تبعد عليه الله شاكرا لو أن لا ما كوا لسان يسيء أي يتبين بس هم بيان لا كوا لسان آل يهودي يهودا لم تكوا بيان يسيء النبي يسيء النبي النبي يسيء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تلك يوم يكون تسعة عشر يوم شاكرين alwasu ne za su zama zafi su sani babu da cikin littafin dan wanda suka yi imani ko ne ya haɗa littafin wani wani tari su ma su ƙara imani su ƙara su da zuƙar gaskatawa yin ya haɗa tunan dacewa ma a tari yin da yi abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ya dace da zafi su sani abin da cikin littafin ne ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون dan duk wanda aka ba littafi ta suke gobe ne ne wa da gaske gobe ne da yake da wani shi shi a yin mala'iku cikin adadin mala'iku وأن يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا dan wanda kuma ke ya mutu zakkan gobe da ke cikin da kan jin Madina ta nan Madina da sauran da ya goyi wa kita amma kace ne Allah ya ruha ya hada da alheri da wannan alheri ne ya zakar nan masalan da misali amma mutum amma dai ni ne gara mutu dan ba gundan da zalin da kuma amma dai da haka dan ba gundan sa wai wai da amma da yaji halan hali ya kace masalan كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من da يشاء alhamdulillah da zalin mun kira hadal alheri misalin katan da yake wannan alheri wani da su ya mutu da ni ne lokacin da kuma wanda Allah ya ji wanda yake shi ne da wanda yake kuma وما يعلم جنود ربك إلا da هو mu za mu lokacin da mun ubangijin ka ai wala yake da yake shi ko shi cikin alheri wa amani da muke da muke mutan su illa huwa fi وما هي إلا ذكرى yin ma ta ai ta ita kallon ba ta tabbata ba sai da rubutu shi da kare da mutane كلا wani
والقمر kamar rikin tawo rikin tawo ne ta kalla din nan nuna na alam sanan ba hukunta hadaka wani kamar ubangiji ya rantsa da wata والليل illa ibadu ubangiji ya rantsa da dare mutuwar mutuwar zalin da fata da ibada bara wata qira'a kenan إذا دبر على عند الدنيا إذا مو بعد النهار ما يرانا وهم قراءة وقراءة وإن أدبر جلوه بجاك إن أدبر جلوه بتكون الزامن بعدها بعدها هم ذكر لهم الله كما ينسى أيضا إذا أدبر عند يسود إبادة ما يالا يالا يرهي لا ملا يالا يسود وصوه إذا أدبر ولكن يا يلقى الأصباح يالا يالا أي ظهر يوم يالا إنها لإن إذا بكم بارا واتين تتكرر إن وتبدأ تتكرر دعاك في الله عليه وأن في أكسي والله بكتب يوم يوم يوم البلايا مسلمين الإبادة يقدم كمان يمن يا نذيرا من ما كان هذه هذه سرور هلال الهدى ويذكر أولك أهلك وهلال لأن هذا على العذاب هو معنى العذاب في كلامك وذلك منه وتنبيه الظن بين يمين الشر والرجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تأخر ما ظن يسوء بدل ما ظن يمين الرجل منكم ما ظن يسوء منكم ما يسوء بدل ما ظن يمين وتنبيه الرجل المتعلم wato wato gargaɗi ne da mai sa a wanda ke musu daga cikin su an yi daga mai gaba cikin da haidu zuwa aikin alheri a wanda ni ke zuwa ga aljanna da imani da imani a wata a harkar da yi biyu da sharri zuwa ga sharri wato a wanda da kuma ta da gudun da zamun su كل نفس بما كسبت rahimina ko ta ne a wajen yana wace da abin da zai koyi mamurati a wajen yana wace ma sun mutu a wajen ko sai ya bari hada aikin da zai da cikin wuta إلا أصحاب yayin ne sai ba buta da tafi hannun dama hukumin da sai ne da Allah ya lalle wannan marabi da masu tsira ne yana hada gaba ta kai ne da kasantatu biyu في جنات يتساءلون عن mujrimin sun da su cikin wani suna tambaye ne أنت يجي من الغسيل وهذه الهالوس ويقولون له الشيء في بعض الهلال من يجي لا أنت تجي من النار لجوتها الشيء في بعض الهلال ما سلككم في فقال سقر القرآن هل كنت أجل رسول الشيء فقال الشيء جاء قالوا لم بس يقول المجر يجي يمسك بالغرق السنة بذلة فقال لي كان يمسيني بذلة من أشيد الوهن ما وكنا mutum da na iri ne mun wannan suka ta tare da su kan da su kan gaskiya ne wani kan suka yi sai da ni to ba ta cikin na da wanda ta mun ta ce ne mun wani da kira sai masa ya sai ta yi da ni da ya ce mun da za mu wannan yayi ne mun ta ta da sai masa da yin alƙiyama albasu da nan ta ci wanda za yi da sakamako ta ya mai wani wanda su da aiki hada shi ne wala shi da ruwan ta da kakan fito da wani amfani ba ne wala yake daga cikin lafiya nan yayi da annaba da kan yi da wani da ana nan ba ta da ba wani ke kuma da yayi musu bare amfani su ma ba ba shi san ma ba shi da ko ki rabbi ko da shi ne da ke da yasu ba musu da wannan ne nan ko ha bare hulma ba ne duka an yi da yayi da ne ba mu da ne in da kana da ni hu da ni ne sai ki ne zuwa gare shi ne ke da yasu kana ko da ko ai ko ko da wannan zarar da gani هذا دليل ولا دليل ولا دليل ولا لا اي شيء يكون له ولا من يسعى من ذلك الذي يراه في كل كيف هذه الانت هذه قبل هو الجوع فان اظن sai da tuwa da shi ne wanda yake abin sa kai ba wanda yake abin da yi shi abin da kin ba ai an shi ya kai kaka shi da shi ya shi ya da da ba kuna ne na da yi أنا بس أقول هو لغاية أشد الحلال يجي يوم ولا يتلا بركة ولا بسم الله بسم الله لا بس هو لا بسم الله ولا بسم الله بس كبر الله من دون الله من الله من الله ولا أنا إلا من بسم الله ولا من الله من الله الله الله الله النبي النبي الثاني في صلى الله عليه وسلم فما قالوا كما يدرسون وهو مجرد الكتاب الاخير لكن شيء الاسلام غير مكان
وما تنكرون الا
sannan za su wanzu wa ahli taqwa wa ahli mawajira wani shi ne ma mutum a tsorace su shi ne mazuwan ayyuka za a tsorace su da ayyuka ka shi ne mazuwan ayyuka tsoron Allah shi ke jinka ayyuka tsoron sa shi ne mazuwan gafara da ayyuka shi ne gafara ne mai tsaka ga wanda ya tsorace shi بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا فائدة من قول أي شيء جرى ملايين ومن لا يلقى ليوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة لا يلقى كما دبوك يا أيها الذين كنت التي تلوم نفسها وتجد الذين كنت لن تنا ديرها أو جل الله النفس الأمارة تجد أن غير الكريم كما النفس الأمارة لكي وأمر إلى الكريم النفس الأمارة في السوري إنما هي أجيزه ويوانا يجب أن يجب أن أمارة الذين كنت ولا لا تنا الكريم إذا صور كاهم وأمر لسيك شيء zan ga wanda ta kwallo ce kan kai kiwa shahawarta da yin bukata ta koyi da yin kanta da Allah ta hanyar wannan ta saboda yin kanta ta ce inda zana kan haka riya ne har da da Allah akan wannan hali shi ba zan yadda nake so ba ta zo yin kanta wannan kan samu girma abin Allah zan yi miki lafiya ya zama mata dan wani ne rabi zai kawo wannan ko idan ma bada ne ma zai fara su zuri ko amma ba irin yin yin da zai bari idan har su zuri ya samu a cikin zuciya annabi ta zama lawawa zuri ne yin zai bari alheri ne wa yana yin Allah saboda haka Allah ya rantsa da insha Allah kika lungu dan hawa da suke zargin kanta wai in ta hada in wai in ta hada ko da kai kokari shi in sabi cikin kanka aiki da Allah ta kai sai komai ba wani wani ka sani da wani rantsuwa ba zuwa jama'a ne jawabin wannan rantsuwa da su a sunna za a kashe shi dalla alaihi ayi hasil ya dalla kan za a أيحسب الإنسان أن لا نجمع illa ma halikin mutum alkali mu jahili su kan yi ina da sanin za mu tara kafin zuwan gaban ne ba su dan tashin alkiyama wal ihya'i da rayawa بل bala قادرين على أن arzawiya banaya banana zuwa zan tara kasusuwan su a tafi ta yi muna ba da iko ba zan ina tare da tara kasusuwan ma muhammad ne ta ta dan ya tsofa ba da mun ne da ya dawo ya dace huwa la sani shi ne ai ya ku ai shi da ba hada zan mai da kasusuwan dan ya ku kamar ka bai kamar da duk arzi ma a shigar ha tare da kankan ta ba zan rinta ne a kabar kuma a kabar ba kankan ma za mu yi bai babbar فأجرد الإنسان ليصبر Muna alama bari don shi kan jiki wato yana son da wato ya kada ta abin da ke gaban sa da shi da alkiyama yana son kada ta abin da ke nan gaba Allah bala mun da yin yau jirgin da zai rusu zai dace wannan mu na taba sa bi an da an ne muqaddaratun a muqaddarawa ai an yi kazuwa shi ne mutum yana nufin ya kada ta amama hu abin da ke gaban sa ai yawan kiyamati yana nufin ya kada ta yin alkiyama dan da Allah ya tsara shi ya ya kansa يسأل أيان يوم القيامة saboda haka wai yake tambaya wai yaushe ne ranar alkiyama mata yawmul qiyamah ce yaushe ne ranar alkiyama su'alat izai yana tambayar ne ko wato tambayar ilmi wata tabibin da sai fantarwa فإذا barakal barakatu da shi wannan da aka ce wato ga alkiyama da yake ya yi suna yin ga alamun na alkiyama da zai Kalu, zan ya baraka da mutum, yayin da aka ce da kusa da ra'i barika, wa mutum ya ma baraka, yayin da aka ce da ya jiji ce, da muka ya jiji ce, wata hanyar ya ilo ce, limara adam abin da ya yi ne mata da yi kanzu daga abin da yake karetawa, a ran da kaga an ce idan mutum ya ruɗe ya jiji ce ya fito tudu amma ba ya gane komai, sai game da wanda ya sani da san wane ne ba, ba sai da kowane abu ba.
وحسب القلب amma da da ta wata ga shi yayi duk cikin ga shi ne gudan ta an jawo ta amma duk cikin babu harfi abu da ya yi duhu wanda ha bara uhu harkar ta ya ta shi وجمع الشمس shamsu wal qamar da ta an tana rana da wata a guri ɗaya ga sa ku daya eh anan duniya tsakanin ta zai ta dubu uku ne domin na wata a sa ta ɗaya ne ce rana kuwa sama ta kuɗi take ta zai shekara dubu uku ke tsakanin su to ran da ka ga duk an gama su a wuri ɗaya ta ɗala a suka hudo min da magana da biyan ba duk ba shi ya an ga haɓa uku ba ko hasken ta duniya ta buga rana ga watan da gaba ba hasken wannan kan abu ya yi da miliyon gaba da cikin ranar jama to ran da ka ga an yi haka يقول الإنسان يومئذ mai da لا mahara na nawa to kafiri a wannan yin yake ina ne guda ina alfara ainihin firaru ina gudu zai samu sai da za a gudu كلا na لا wazar kan na rasa tsawa ne an zai dan dan daga firaru game da neman gudu ba mu guda na wazar ai na marja ba wata mafaka yi ta hasar da shi da za a katangar katangar da shi إلى ربك yawa izi in yana mun sakara wato wata masiya ta fata ga ubangiji ka wannan yin sai da Allah ko musa irin halayi wata masiya halitta wato ko musa karun halayi wata masiya halitta da dan Allah yake ko haka nuna ayyukan misali wani ya zauna a saka mun duniya ينبأ الإنسان يومئذ bima kaddama a asara wannan yin za a ba mutum labari a wannan yin za a ba shi labari abin da ya gabatar da abin da ya yi kirka ai bi awwali amalihi wa akhirihi a ba shi labarin farkon aikin sa da karshe biyu ko ko a bima kaddama abin da ya yi za a fara da wanda ya yi kirka bai yi ba za a biya ba abu da ranar wani kai kayi da za su ce kamar su ne da su dubba kai ba za a ba mutum labari a ranar هل الإنسان